الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan'uwa barkanmu da sake haɗuwa a wannan darasi da muke gabatarwa wanda ya shafi wato ilmul qira'at da kuma yadda ake taujihin ƙira'o'i na alƙur'ani mai girma wannan shi ne in insha Allah in ban manta wa darasinmu na ko in ce zaman mu na hudu ko ba haka ba to galibin bayanan da zamu kawo zamu yi amfani ne da wani littafi tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an min khilal kutub at-tawjih ta'silan wa jam'an na al-fariq al-bahthi na kursi na Malik Abdullah wanda ya jagoranci wannan aiki shine Ustaz Dr. Ahmad bin Ali bin Abdullah As-Sudais an gane ko yawwa muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya to za mu zo akan taujihul qira'at me ake nufi da at-taujih shi kanshi mun yi bayanin qira'at a darasin da ya gabata to shi taujihin ana buƙatar shi ko ba haka ba sun kace at-tawjihu at-tawjihu lughatan masdar wajjaha yuwajjihu asalin shi kalma ce da ake nufin masdar dama duk fi'ili idan ya wuce harafi uku to masadikin shi qiyasiyya ne an gane ko yawwa amma idan zamanto harafi uku ne masadirkin shi ba qiyasiyya bane sai dai ta zamanto wata ta zamanto mutaqariba wata kuma ta zamanto sima'iyya an gane ko wanda duk sosai kuma cikin kutubu na ilmu sarf zai ga wannan to da yake wanga ya wuce harafi uku kenan ya zama ya zama qiyasi wajjaha yuwajjihu sai a ce tawjihan qaddama yuqaddimu taqdiman mayyaza yumayyizu tamyizan sahhala yusahhilu tashilan dabbara yudabbiru tadbiran ga sunan dai wa huwa ja'alu shay'i ala jiha shine ka sanya abu akan wata jiha kaga jiha da Bahaushe ya dauko jiha ne asalin jiha ba ma jiha bane wijha ne wa li kullin wijhatun huwa muwalliha sai an ka shahewa wani aka ce jiha fuska muna gane ko kenan ka sanya abu ya fuskanci wani abu qala ta'ala aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair don inda an ka fuskantar da shi wa qala ibn faris ibnu faris ya faɗa wani babban malami ne na luga yana da littafi maqayisul luga yake cewa alwawu wal jimu wal ha'u aslun wahid kenan in ka ce kalima da wawun da jimun da ha'un tana da asali daya ya dullu ala muqabalati shay'in li shay'in a cikin larabci tana nuna wani abu ya fuskanci wani abu an gane ko kina asalin kalmar harufa ne guda uku wal wajhu mustaqbalun li kulli shay'in duk abin da yake kallo na wani abu to sai a kira shi wajhu an gane ko ko a ce gaban abu wa wajjahatu shay'a ja'altuhu ala jiha kenan na fuskantar da abu na mai da shi akan wani nahiya ko bangare wa aslu jihatihi wijhatuhu gashi nan ma sun kawo shi asalin kalmar jiha wijha ne sai an ka shahe wawu kamar fiqa ne asalin shi wifqa ne domin daga wa fiqa ne kamar ida asalin shi wa'ida ne domin daga wa'ada ne to kenan mun ji asalin alwajhu da larabci da at-tawjihu an gane ko shi yasa mai an ce wajuha da larabci wajuha yawjuhu duk fi'ilin da ya zama to ainin kin shi don magare ta to mudari in shi don ma zai dauka wannan ka'ida da kenan da an ka ce wajuha fa'ula ba ta dauki don ma ba to mudari in ba a bukatar wani abu kawai don ma zai dauka wajuha yawjuhu wajahatan shine ya samu daraja domin asalin abin da ke da daraja ga dan armi ne fuska in an ka ce wane huskar shi tana da daraja ma'ana ki yana da kima shi yasa huskar ka kima ka kenan in ka ga mutum bai raga ma ba gabanka da huskar ka to ba zan ta ma babu kanan ko ba kanan bane yawwa yace to amma tawjihul qira'at in an ka ce shi tawjihul qira'at min haythu al-istilah ta fuskar wajen malamai yace faqad qila an ce an gane ko ya an ce an ce kaga sai kusa tamrid shi amma malamai ne suka faɗi wannan magana ana iya cewa qala ulama an gane ko ko qala ba'd ulama innahu abinda ake nuhi da shi ilmun wani ilimi ne yabhasu ilimin yana bincike ana nufin wanda ya karanta ilimin shi yake bincike amma sai an ga danganta abin zuwa ga ilimi ilimi ne wanda yake bincike an ma'anil qira'ati akan ma'anonin qira'o'in alqur'ani dabor wal kashfi an wujuhiha kuma sai yayi bincike akan fuskokinta ta yadda za a gane ba su ci karo da juna ba fil arabiyyati a cikin yaren larabci kenan shi ilimi nan ba ba taujihul qira'at bil qur'ani ba a shi wannan ilimin taujihin qira'at domin taujihin qira'at ana yi da larabci ana yi da alqur'ani ana iya yi game da ilimin balaga misali in ka duba cikin littafin taujihu mushkilul qira'at al ashriya na dr abdul aziz al harbi an gane ko to kaji wannan ilmun yabhasu an ma'anil qira'ati wal kashfi an wujuhiha fil arabiyya to amma suke cewa akwai wani malami da ake cewa wato abul hassan shuraih bin muhammad ar-ru'aini wanda ya mutu hijira da shekara 539 sun kace huwa awwalu man istakhdama an gane ko mustalaha tawjihil qira'at shine an ka saba samu a tarihin musulunci wanda a iya bincike fa ba dole bane haka an gane ko wanda ya fara amfani da tawjihul mustalahil qira'at lidilalati ala hadha al-ma'na al-makhsus kamar ya nuna cewa yana nufin wannan ma'ana keɓantacce don saboda zaka iske wani ilimi wani lokaci ba a samu abin nan ba wanda ya yi ta'arifinsa a ba don waɗancan sun jahilce shi ba tana yawa su hankalinsu bai ma kai ga sai an yi ta'arifinsa ba haitu allafa kitaban kitabahu al-musamma al-jam'u wat tawjihu sai sanya ma littafin suna al-jam'u tattarowa na qira'a kenan wat tawjihu da fuskantar da qira'u yadda za a hada su dan mu gane liman farada bihi yaqub ibn ishaq al-hadrami game da abin da yaqub ibn ishaq al-hadrami yake banta da shi ma'ana qira'a guda ya dauka nan kamar ɗaya ne daga cikin ƙura guda goma wanda mun faɗe su ko ba haka nan bane yakub an gane ko yawwa hamma yake cewa cikin littafin sa shi abul hasan shuraih cikin littafin sa yake cewa hadha kitabun jama'atu fihi hurufan qara'a biha yaqub ibn ishaq al-hadrami wa wajjahtuha kaga sai sai ni nuna yadda ake taujihin su a har hada su wa bayyantu ma'aniyaha ni bayyana ma'anonin su bi qadril ma'rifa gurgudun sani na da Allah ya bani wa mun ta haƙaƙa gurgudun iko na shi yasa cikin ilimi duka san tsammanin ka kai karshen ilimi haka mutu ba kai karshen ilimi an gane ko kai iya kokarin ka yawwa to suke cewa kuma wali tawjihil qira'ati iddatu muradafatin shi tawjihul qira'ati yana da muradafat ma'ana kalmomi wanda yan an faɗe su suna bada ma'ana daya an gane ko shi yasa in ka san abu yana da suna ɗaya to kuma goma gare shi in an ka faɗi taran ai baka san su ba kaga akwai hatsari to fa min itlaqihi kadhalika ilalul qira'at waɗansu malamai suna cewa tawjihul qira'at wasu suna cewa ilalul qira'at kamar yadda yanzu cikin ilimin hadisi aka ce ilalul hadith ilimi ne wanda yake sai ƙwararru cikin ilimin hadisi suka san shi an gane ko yawwa akwai malaman da suke rubuce rubuce kwarai kan wannan ilalul hadith li fulan ilalul hadith li fulan ilalul hadith li fulan in ban manta ba Sheikh Adam Itofi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin babban malami na hadisi na wannan zamani wanda bai jima da rasuwa ba ina ganin ya mutu ko 2015 ne ko da 16 in ban manta ba na dai manta yayi alfiya akan wannan ilimi an gane ko baiti dubu yawwa to sannan kuma suna kiran shi ilalul qira'ati wal ihtijaju laha wal ihtijaju laha wa ma'aniha kina ihtijaju laha kafa hujja na nuna wannan qira'a bata ci karo da wata qira'a ba an gane ko wa ma'aniha da kuma nuna ma'anonin su ba su ci karo da juna ba wa i'rabiha da kuma yi musu i'rabi an gane ko fa yuqalu hujjatu hadhihi alqira'a kaza suna cewa hujjatu hadhihi alqira'a kaza hujjar wannan qira'a shine al-ihtijaju wa wajhuha kaza kenan dai duk suna amfani da wannan dan saboda kakka zo wata rana kaji an ce ilal qira'at kace to menene ilal qira'at ko ko hujjatul qira'a kaza ko wajhul qira'a kaza ina fata ana fahimta ka ko illatul qira'a kaza kace menene wannan to kaga duka suna dukan wannan shi yasa ilimi abu ne mai faɗi wani lokaci sai ka fahimci inda an kasa ma gaba sannan ma zaka iya gane idan an yi daidai ko ba a yi daidai ba to akwai wani malami da kuma yi ta'arifin ilmul qira'at wanda sun kawo sunan shi sai dai sunan shi Tash Kubri ne ya mutu hijira tana da shekara 968 yake cewa ilmu ilal qira'at ma'ana shi ya yi ta'rifin su bi annahu ilmun ilimi ne bahisun wanda yake bincike al-limmiyatil qira'at akan limmiya asalin limma ita ce ta kulluma bayan kai limmatu an gane ko to amma mi al-limmiyatul qira'at tunda ilmul qira'at ba mutum bane an gane ko to shine sai sun kace abin da ake da limmiya shine illiya illa qira'a ma'ana yadda za a fuskantar da ita a san dalilin da yasa ta zo da wannan kama annal qira'ata bahithun an anniyatiha tare da cewa shi ilmul qira'a shi wanga ilmul ilalul qira'ati shine yake bahati an limmiyatil qira'ati shi ko ilmul qira'a kama anna ilmul qira'a bahithun an anniyatiha to menene anniya da alhamza ne ba anniya ba wanda malam Bahaushe kace anniya an gane ko asalin at-ta'anni da larabci shine mi shine yin jinkiri to nan anniya ana nufin as-subut tabbatuwar qira'a domin duk abin da ake so a san ya tabbata musamman abin da da sarkakiya sai an yi mi sai an yi jinkiri an bi shi a hankali to kaji yadda yayi ta'rifin wannan ilimi sannan kuma akwai Dr. Hazim Haidar yake cewa al-ihtijaj lil qira'at kamar ilmul tawjih lil qira'at kenan shine ihtijaj lil qira'at yace ilmun yuqsadu minhu ilmi ne wanda ake nufi da shi tabyinu wujuhi yadda za a bayani wujuh fuskoki wa ilal qira'at da kuma dalilan waɗannan qira'at ke wal idahu anha da bayanin su wal intisaru laha da kuma in an ce intisar shine taimako amma ma'ana kare suka nuna ga yadda suke fuskanta to waɗannan su ne shine ta'rifi na tawjihul qira'at kafin mu shiga cikin wannan ilimin insha Allah zuwa gaba to almuhimmu kuma wannan ilimin yaya yake na farko sun ka ce ya bi hanyoyi daban-daban marra bi marahil muta'addida at-tawjihu al-fardi li ba'd al-qira'at tawjihu al-fardi ma'ana zai zamanto na mutum daya ko ko wata aya wani mutum zai tawjihin ta ba tare da sai ya bi qur'ani gaba ɗaya ba ana kiran shi tawjihu al-fardi an yi riwaya daga ibnu abbas radiyallahu anhu fi tawjihi al-qira'a nunshiruha ina fata an fahimce ni yawwa kadiba cikin al-muhtasab na ibn jinni a cikin muqaddima ya kawo wannan to wannan kenan kamar yadda ibn khalawai yake cewa yayi ihtijaji da qira'atu tadhkir inda Allah ya ce awalam ta'tihim bayyinatu ma fi suhuf al-ula akwai qira'a awalam ya'tihim bayyinatu ma fi suhuf al-ula sai ibn khalawai ya ce wa kana jama'atun min as-sahaba an gari ko wattabi'ina yahtajjuna li ba'd al-qira'ati ala ba'd kidan sashin jama'a na sahabbai da tabi'ai suna ihtijajin wata qira'a akan wata ba na suna kafa hujja kaga ba ilimi ne wanda za a ci maka sabo bane tun zamanin sahabbai akwai shi marhala ta biyu almarhala thaniya kenan marhalatu tawjihi dimna kutubi tafsiri wa ma'ani alqur'ani wan nahwi marhala ta biyu bayan lokacin sahabbai sai an samu lokacin da cikin ilimin tafsiri kamar zan ka dauki tafsiri da ibnu jarir at-tabari zaka ya ce ikhtalafa ahlu ta'wil ko ko ikhtalafa ahlu ta'wili fil qira'ah an gane ko ko ikhtilafal qurra sai ya kawo maka qira'o'in kuma sai shi taujihin su wa ma'anil qur'an littafai na ma'anil qur'an wanda sun kai bayanin ma'anonin alqur'an kamar ma'anil qur'an na imamu zajjaj an gane ko da ma'anil qur'an na imamu farra sai su yi ihtijaji da qira'a wan nahwi da malaman nahwu su kawo tun da nahwu yana da alaka da larabci wani lokacin sai sun yi ilmul qira'at dan fitar da dan bayyana alakan nahwu da wata qira'a marhala ta uku ita ce marhalatu tadwin ala sabilil istiqlal shine mutum ya yi rubutu ala sabilil istiklal ma'ana ya keɓance wannan fanni kaga cikin ilimin tafsiri shigowa ne ta yi cikin ilimin zamanin sahabbai kuma zaka iske galibi wata qira'a in bukata ta kama ne za a yi bayani ba littafi suka rubuta ba amma da sai an ka samu wanda ya rubuta littafi ka cokan kan wannan shine ala sabilil istiklal ka kitabil hujja lil farisi an gane ko kenan ya rubuta littafi al hujja imamul farisi wal kashfu da littafin al kashfu limakki an gane ko wa gairihima to kenan kaga ya bi wato hanyoyi guda uku kenan ko mu ce ya bi mataki mataki guda uku to sannan abin da ya kamata mu gane za mu zo bayani kan wannan shine cewa in za a yi taujihi tsakanin qira'at musamman wanda suke mutawatirai ko ce ta inganta to nan ba a cewa wannan kaza ce wannan kaza ce a dukkan su za a karbe su kuma ko da misali zaka nuna ta fuskar siyakin larabci ko kaza wannan tafi kaza amma ba wai don saboda wannan kira'a bata inganta ba tunda ta inganta ita ma dole na a karbe su gaba daya to wani take iske ya zarfafa musamman cikin ibnu kitabu ibnu jarir at-tabari za ku ga irin wannan abin yana maimaituwa sai ce qira'at da yafi to ta fi ta fuskar ihtijajin da za a kafawa na lugha watakila amma in ta tabbata ba a cewa an fifita wannan akan wannan ta fuskar sanadi duk karfin su daya ta fuskar ihtijajin siyaki tana yiwa kai abin da ya bayyana gare ka kenan amma ba shi kirunun nan qira'at ba irin wannan taujihi ana yin shi ne akan qira'o'i mutawatira da shadda in wannan ta tabbata wannan ba tabbata to nan ne za a nuna waccan tafi waccan to amma cikin tafsir ibnu jarir at-tabari da yake shi ba mutakhassis bane fi ilmi al-qira'at kuma wannan lokaci tana yiwa littafin qira'at ba su domin shi ba sosai sai ga yana rinjayar da wata qira'a mutawatira akan wata ina fata an fahimci duk da yake wani lokacin ba rinjayar suwa bane ya dauka a bar wannan a'a wannan ya fifita ta akan wannan mun gane wannan ko to mas'alan mu ta biyu kutubut tawjih allati uniyat bit tawjih bil qur'an litatafan da sun kai tawjihin an gane ko taujihin ƙira'at amma bil ƙur'an muna ganewa za ku ga malamai suna yin littattafai daban-daban wani ya yi taujihi ta fuskar lugha na gaya muku wani ta fuskar mi balaga kenan wani ta fuskar balaga lugha in muka ce lugha ce ita ma balaga cikin lugha take amma in muka ce lugha ma'ana abin da shahi na da sarfu in muka koma kuma wasu sai su ɗauki a'a da alqur'ani za su yi taujihi bil qur'an an gane ko to akwai littattafai da suka kawo i'rabul qira'ati sab'a wa ilaluha na ibnu khalawai da kuma alhujja lil qurra'i sab'a na abi ali al farisi shi ibn khalawai ya mutu hijira tana da shekara 370 shi kuma abu ali al farisi ya mutu hijira tana da shekara 377 akwai kuma hujjatul qira'at na ibn zanjala an gane ko to shi ya kasance yana raye shekara ta 382 me yasa shi ba a lokacin mutuwa ta ba saboda tana ba a samu ba shi yasa akwai wani malami ya littafi sunansa wafatul a'yan malam bello wafatu mutuwa al'ayanu ne al'ayanu an gane ko? ya? to shi ne a ramma ai dole sai an bincika al'uyunu jam'i ne na ayin a jam'i ne ne al'uyun jam'i ne na al'ayinu amma ayin wacce cikinsu a? ainu ta ruwa wadda ga gudu ita adda uyun kam taraku min jannatin wa uyun shi ko a'yun shine jam'i na mi na ido wanga wanda ake kallo da shi wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladhdhu al-a'yun wa antum fiha khaliduna amma sun ka ce uyunu ma yana iya ɗaukar jam'in ido wannan na kallo kuma a'yun yana iya ɗaukar jam'in ido na mi na ruwa amma sun ka ce saboda uyuni jam'ul kasra ne ayun kuma jam'ul qilla ne amma qur'ani shi ya bambanta cikin uslubin shi balaga shi bai yi ma bai taba yi ma ainu ta ido ba da amfani da jam'i na uyun bai taba yi ma amfani da jam'i na ayun ba ga ido da take mai mai gudana ni yasa sun ka ce saboda ruwan ido ba su kai ruwa waɗancan yawa ba tunda ruwan daga gudana sun yi ruwan ido na fata na fahimta ta eh wani wani istinbadi ne na balaga wanda malamai sun kai almuhimmu kenan da sun kace wafatul a'yan na a'yan ana nufin al'ainu al'ainu kuma nan ba wai ana nufin ba abin nan idon ruwa ko ido wanga na dan adam kuma ainu nan ba ana nufin zati ba ja'a muhammadun ainuhu kuma nan al'ainu ba ana nufin zinariya ba an gane ko zakatul aini zinariya da azurfa ba ana nufin zakka ido ba a'a nan al'ainu ana nufin fitaccen mutum wanda yayi suna a ayanul qaum na ana nufin wato sadatul qaum to wafatul ayan mutuwar sanannun mutane waɗanda sun ka shahara to sai malamai suka ce me yasa bai kawo rayuwar su ba ranar da an ka aihe su sai sa mai wafat bai ce mawalidu ayan ba sai an ka ce saboda galibin mutumin da ya shahara a duniya ba tabbas bane a samu ranar aihuwar shi don wannan lokaci ba a san mina na ba gaibuna mala abdullahi don aihe mutu likita yanzu sun mizi amma in yan mutu kafin shi mutu insha Allah duniya ta san kowanne shi shi yasa ya sauya ibnu khalikan ne khalikan mai littafin wafatul a'yan bayan shi kuma wani malami sai zo sai ya cika littafin ƙari akan waɗansu wafatul wafat kenan ala ayyati hal waɗanda littafai da an ka kawo alkashfu na makki bin abi talib shi ma yana littafi alkashfu akwai sharhul hidaya na imamul mahdawi da almudah libna abi maryam ashirazi an gane ko yawa shi makki abi talib ya mutu hijira tana da shekara 437 shi ko imamul mahdawi ya mutu shekara tana da hijira tana da shekara 440 shi kuma ibnu abi maryam ashirazi ya mutu hijira tana da shekara 565 wannan a dan baka waɗansu abin nan ka san malaman da suka yi bincike kan abu saboda wannan yana nuna maka cewa ba kai ne ka fara aiki akan wannan ba kuma ka san yadda ilimin tun tarihin shi har zuwa yau wannan zai taimaka ma in wata matsala ta taso ka san inda za a amma in ya zama to ka ɗauki ilimi haka kawai daga sama to ba za ka iya fahimtar da yawa daga cikin abubuwa ba Allah ya taimake mu to yanzu tun da mun yi wannan matsalar da mu tashi akan ta sai mu yi ta'arifin wato taujihul qira'at bil qur'an tunda yanzu mun yi bayanin taujihul qira'at ne umuman shine mun kai ta'arifin sa wanda mun ka kawo yadda malamai sun kai ta'arifin sa daga ciki ilmun yabhasu an ma'anil qira'ati wal kashfi an wujuhiha fil arabiyya kaga fil arabiyya nan ya kebance ga larabci to yanzu an ka zo taujihul qira'at bil qur'an shi kuma yani ake yin shi sai suke cewa raddu makhtalafa fihi al qurra'u ila ma ajma'u alayhi shine a maida abinda ƙurra sun kai saɓani a kan shi wajen karantawa zuwa ga abinda sun kai ittifaki yanzu an samu ƙurra sun karanta a nan da wata kalima da wata kalima an samu saɓani sai an ka samu wani wuri dukkansu sun karanta da wannan kalimar to sai a ce to wannan ta dace da inda sun kai ittifaki tun da can ba su yi saɓani ba ba don saboda waccan bata inganta ba a'a wagga dai nan ijma'i sun kai kenan don a nuna maka wagga tana da ijma'in da yake tare da ita na cikin karatun alkur'ani amma ita ma wannan mutawatira ce kuma tana yiwa sai ka iske wani lokacin a'a akwai inda sun kai ittifaki a nan wagga kalima sun yi ittifaki a wuri kaza wagga sun yi ittifaki a wuri kaza kenan sai zamanto kowace tana daga daga abin da ke karfafa ta a cikin wurin da an kai ijma'i na alqur'ani mun gane wannan da kyau ma'ana ba dole ba sai guda ɗaya za ta samu tana yawan wannan kira'a an yi sabani wannan an yi sabani sai a ce maka wagga can sun yi ijma'i a wuri kaza kenan ta samu inda an kai ijma'i wagga ma ta biyu ita ma can wuri kaza an yi ijma'i akan karantawa daidai ita sai zamanto dukkan su sun samu ba dole bane sai daya wani lokacin kuma guda an gane ko sai malamai suke cewa idan muka duba waɗanda sun kai taujihi da lugha ko da nahau ko da sarfu ko da balaga taujihin su ba ba illa bane tunda qur'ani da yarin larabci ya sauka inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qiluna ko ba haka nan bane amma sun kace mafi muhimmanci shine a kafa ma kalima hujja da irin wadda ta zo cikin ta cikin alqur'ani sun ka ce kama anna khaira ma yufassiru bihi alqur'anu huwa alqur'anu nafsuhu mafi alkhairi abinda za a fassara alqur'ani shi shine alqur'ani fa khairu ma tuwajjahu bihi alqira'atu huwa alqur'anu aidan abinda ya cancanta a yi taujihin qira'a da shi a fuskantar da ita shi shine alqur'ani in an samu mun gane ko to amma sai malamai sun ka ce wa amma wa amma ikhtilaful qira'at shi sabanin qira'o'i mutawatiruha wadda ta zamanto mutawatira waɗannan guda goma da muka yi bayani wa shadduha kamata kenan a mutawatiriha qira'o'in da suke sun yi tawaturi guda goma da muka yi bayani wa shadduha da waɗanda suke shadda ma'ana ma waɗanda ba su cika waɗannan sharuɗa guda uku da muka yi bayani ba yanqasimu umuman ila qismaini za a sa shi gida biyu sabanin qira'at gaba ɗaya da shadda da wanda ba shadda ba duka a ƙarshe an koma zai koma zuwa ga guda biyu na farko al'awwalu ma ya udu lil khilafin lahaji bain al-qaba'ir al-arabiyya waqta nuzulil qur'anil karim kenan ya'udu shi wannan sabani ya'udu yana komawa ne lil khilafin lahaji sabanin fada ta yare jiya mun yi bayani kan wannan daga lahaja ne bain al-qaba'il al-arabiyya tsakanin kabilu na larabci waqta nuzulil qur'anil karim lokacin da al-qur'ani ya sauka saboda yanzu larabcin ya gurbace ba su kansu larabawa yanzu larabci fusha wa yake ba su an gane ko kenan wani sabanin yana komawa ne zuwa gami zuwa ga wajen fada ajiya mun bada misalai wa amma nau'u thani na biyu fa in fa huwa ya'udu li ikhtilafil ma'na yana komawa ne zuwa ga sabanin ma'ana ina fata an fahimce ni wanda shine mun kai bayani jiya mun ka ce shina da alaka da ni da ilimin wato tafsiri ko ba haka ba tunda shi ilimin tafsiri galibi yana kula ne da mi da ma'ana ina fata an fahimta yawwa to shi na ma sun ka ce uh, abin da ake son a kula da shi shine wanda yake da alaƙa da uh, ma'ana sun ka ce wa hadha nau'ul akhir wanga nau'i na ƙarshe suna nufin wanda yake da alaƙa da ma'ana huwa ma yubna alaihi hadha al shine za a gina bahsi akan shi ma'ana za su kula ne da bangare wanda ya shafi wanda ya shafi ma'ana tunda shine za a nuna maka sabanin nutq wannan malami ne zai karantar da kai ilmul qira'at ya ce ma wanga ga yadda da karanta wanga ga yadda da karanta in mutawatira ce to ana karantawa da ita in shadda ce kuma ba a karantawa da sai dai ana istishhadi da ita misali to wa tanqasimu mawaridut tawjih bil qur'an ila arba'ati aqsam idan da za a hankali mawarid in an ce mawarid kama wurin da ake ɗebo abu asalin wara da shine zo ka sha ruwa ko tisguwa in ji malaman zauri walan ma wara da ma a madiyana to an ce mawarid wurin da kake samun abu almawaridul maliya les sources financières muna gane ni to don haka shi ilimin ga ina aka ciro shi kana iya cewa masadir wurin da za a ciro a yi taujihi tunda ba haka na kawai za a yi taujihi ba ko haka nan bari dole abu sai an san daga ina an ka samu shi ko ba haka nan bane eh to yanzu da an san inda abu ya samu asiri yanzu ana gane shi ko ba haka nan bane eh duk abin da mutum da adam bai so yanzu misali abin ciki tushen abu shi ko dole abin ciki tushen abu ga icce sama ai an san akwai sanyu da ƙasa eh ko ko ana yin icce babu sanyu to kana da ilimi ina ka samu ilimin ga daga waɗanda ta ka ciro shi dawa dawa sun ka karantar da kai ko ko haka na kai ka samu ilimi kun fai kudu gare ka haka da wani sa'asani kana da dukiya kana da dukiya mai yawa ga sunan ga gidaje ga motoci ga kaza ga dabbobi ah to ina ka samu wannan dukiya ko ku kun kunu gare ka ka samu mulki shin mulkin na ga an ka same shi waɗanda amsoshin baka son a tambaye ka su tambayoyin baka son a yi maka su duniya amma lahira za a yi masu kuma za ka ba da amsa ko kana su ko baka su eh dole kakka sa tsammanin akwai abin da ba za a tambaye kan shi ba to almuhimmu dai a gurguje sun ka ce ana kasa wuraren da ake yin shi wurare abubuwa ne guda hudu na farko as-siyaqu shi inda a taujihi da qur'ani ana hankalta mu siyaqi in an ce siyaqi daga saqa ya suku shine an koro abu gaggaba in ji malaman zauri to siyaqin ayoyi sun ka ce wa yustaqa minhu ma yuqawwi al-qira'a mimma huwa fi siyaqiha mimma tufiqa alayhi kenan yustaqa ana ciratowa minhu gare shi shi siyaki mimma yuqawwil qira'ata abinda zai karfafa wannan qira'a wanda ake so aka fa hujja akan ta mimma huwa fi siyaqiha abinda ke cikin siyakin zancenta ma'ana inda an ka kawo ta ayoyin da suke gabanta da bayanta mimma tufiqa alaihi wanda an yi ittifaqi gabani kenan gabani sawa'un taqaddama alaiha shin siyakin ya gabata am ta'akhkhara anha ko ko ya jinkirta ma'ana yana son ai taujihin wata qira'a ba wasu ayoyi za a dauko ba sai a dibi abin da ya gabata da abin da ya zo baya sai a yi a ce wagga kira'a tana da abin da zai taimaka mata inna fi ikhtilafil layli wan nahar wa ma khalaqa Allahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun a inda yace huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada as-sinina wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq satami yufassilu al-ayati to ayyuka qira'a kuma nufassilu al-ayati to kaga wanda yace yufassilu sai ka koma zuwa ga inda yace إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله كذا قراءة تنا da abin da yake bada ta damirul ghaiba amma nufassiru to kuma yanzu sai dai ka koma in akwai wani damiri ko can gaba ko baya wanda yazo da nunu sai ka istishhadi shi ma akan shi mun gane ko shi yasa yace ma taqaddama da ma ta'akhkhara sawa'un taqaddama alaiha am ta'akhkhara anha annaziru mataki na biyu in ana son a yi maƙira'a istishhadi da alƙur'ani tamka tamka shine annazir ba wancan nazir ba da zalun an gane ko nazir wancan da zalun zaira an gane ko shi yana nufin mai gargadi Allah ce inna ma anta nazir kai mai gargadi ne wanga kuma na in an ce nazir da zayun kuma zai iya ɗaukar ɗan kaɗan wanda bai da yawa in an ka ce na wir alaramma da wa'un zodi to ya koma tamka yawwa wa yustaqa minhu shi ko ana ɗebowa daga gare shi ma yuqawwil qira'ata abin da yake karfafa qira'a mimma warada fil qur'anil karim abin da yazo cikin alqur'ani min nadha'iriha tamkarta sai ce mimma tufiqa alaihi wanda an kai ittifaki akan shi kamar mu ce wata kalima ta zo a wuri kaza dukkan sun yi ittifaki akan karanta ta akan kaza kenan ta samu da ta karfafa ta ba dan waccan ba ta da karfi a'a sanadin ta ya inganta wanga nau'i ne na taujihin wato qira'a da alqur'ani abu na uku alfawasilu na alfawasil an ce fasila shine abin da ya zamanto mararraba amma na ana nufin karshen aya eh wa yustaqa minha ma yu'awwidu alqira'a mimma jawaraha min fawasil ru'usil ayi ma'ana za a duba abin da yake karfafa qira'a ma yuqawwil qira'a mimma jawaraha abin da ya makwabtaka da ita min fawasili ru'usil ayi na fasilolin ayoyi an gane ko tumathiluha fil hukmi wanda take da alaka da ita a cikin hukunci wa hadha inna ma yakunu fil qira'ati allati fi ru'usil ayi khassatan wannan yana da alaka ne da qira'atin da sun ka zo karshen aya tunda sai karshen aya ne kenan sai a dubi irin wannan aya ita ma wadda ta zo da karshen aya irin haka ina fata an fahimce ni sun kafa wa misalu taujihi bil fawasil taujihi da fawasil imalatu saje kalima ta saje wadduhe wallaili idza saje an gane ko sun ka ce ma'a anna asla alifiha wawun asalin kalima ta saje wawun ce la ya ba ya umbaci balantana ai mata imala an gane ko to kuma imala cin ya'un take sun ka ce wa zalika litanasubi imalati sa'ir ru'usi surati don saboda ta dace da imala sauran ayoyin sura mimma aslu mimma aslu alif mimma aslu alifihi ya'un wanda asalin alifikin shi ya'un ce tunda an ce wadduhe an gane ko wallaili idza saje ma wadda aka rabbuka wa ma qali kaga shi wadduhe shi kan shi duhe ma da basu kawo ba ai daga duhwa ne duhwa kuma wawun ce amma sai an kai mata imala don saboda ta dace da mi da waɗance niya mun gane ko abu na hudu wanda da shi ake ciratuwa yadda ake taujihin ƙira'a da alƙur'ani an gane ko sun ka ce arrasmu rubutun alƙur'ani wa yustaqa minhu ma yuqawwil qira'a ana ciratuwa daga gare shi abin da yake karfafa qira'a min ras min rasmil masahifi daga rubutun alqur'ani almuwafiq li lafziha wanda ya dace da lafazinta ومثال التوجيه قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أكوي قراءة مسارعوا حيث وجهت قراءة حذف الواو قراءة دا أنك شافي واو كما ينظر إنك لك إمام نافع باب واو إنك لك قرآن دا أنك رمتا دا ورشد قالون بها قدن واو كما هكذا بني سيغا سارعوا يتشتو بموافقتها لمصاحف أهل المدينة والشام سيانك تعا وقع قراءة Ƙur'anin da Sayyidina Uthman ya rubuta na Madina da na ƙasar Sham wanda an ka tura ƙasar Sham Suriya kenan a sai yanzu an gane ko ba a rubuta da wawun ba kenan nan an kafa hujja da mi da rubutun alƙur'ani tunda sahabbai na sun ka rubuta shi kenan baka ta kun ba san ƙur'ani ba ka gashi sanin ƙur'ani daga ina su da sun karɓo shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga irin wannan soki burutu dole sai ɗalibin ilimi yayi hattara ilimin nan ko da kai ka zo kai mai hidima akwai waɗanda suka yi masa hidima gabaninka muna gane wannan sai sun kace kuma wa wujjihat qira'atul isbati kenan nan almadaniya da kuma ash-sham ash-sham ibnu amir kenan qira'atu ibnu amir wa wujjihat qira'atul isbati ita ko qira'at da ta tabbatar da wawun bi muwafaqatiha li masahif al-baqina ta dace da alqur'anan da ba na madina ba ba na sham ba kenan da qur'ani na kufa da na basra da na makka akwai wawun a cikin su shi kenan kaga at-tawjihu bil rasmi kenan kenan tana ake tawjihin mi al-qira'at bil qur'an ko ai tawjihi da mi da as-siyaq ko ai tawjihi da an-nadhir ko ai tawjihi da fawasil al-ayi an gane ko ko ai tawjihi da ar-rasm al-qur'ani al-uthmani yace to illa anna al-muta'alliq bi dhati an-nass al-qur'ani huma al-qismani waɗanda suke da alaka da nassin zatin nassin al-qur'ani guda biyu al'awwalani na farko fahasbu an gane ko su kadai shine fahasbu ya isa kenan ai mawaridu siyaqi wan naziri kenan waɗanda suke da alaka da zatin nassin alqur'ani su ne guda biyu as-siyaq siyaqi da mun kai zance an-nadhir da kuma tamka wa huma alladhani iqtasarna alaihima fi hadha al-bahth su kadai ne za a bayani akan su cikin wannan bahasi su da sun ka kawo jam'an wa ta'silan a tattaro wuraren ta'silan a bayyana ka'ida an gane ko sannan kuma a yi taujihi mun gane wannan da kyau ko to kenan kaga yana da kyau ka san shi wannan ilimin ya ne dama yana daga cikin abin da ke samu mutum ya rikici kai baka san asalin wannan ilimin ba baka san ka'idodin shi ba baka san yadda ake yi ba kuma ka zabar ka ce zaka yi kai ne kaga hayaniya zaka yi to irin waɗannan muqaddimatu dole yana da kyau ɗalibin ilimi ya san su insha Allah ta'ala waɗannan abubuwan guda biyu da at-tawjih bis-siyaq da at-tawjih bin-nadhir za mu zo mu yi ta'arifin as-siyaq din da yadda ake taujihin da kuma annazir da yadda ake taujihin daga nan insha Allah rabbul alamin sai a shiga cikin karatu gadan-gadan na ilmul qira'at da yadda ake taujihul lughawi da albalaghi da abin nan da bil qur'an alqur'ani kenan daga bakara har zuwa nasi musamman bangaron da suke da alaka da ma'ana saboda su ne abin ga sabanin fada ba shi bai da alaka da ilimin tafsiri ko ma'ana mun gane wannan da kyau والله تعالى أعلم to yanzu za mu zo waɗannan abubuwa guda biyu attaujihu bi dilalati siyaq da kuma attaujihu bin nazir kenan abu na farko bi ake rufi da asiyaq lughatan in muka diba ibnu faris a cikin littafin shi maqayisul lugha yace addalu wallamu aslani kenan asiyaq da addalu da allam suna da asali ahaduhuma ibanatu shay'i bi amaratin tata'allamuha shine ka bayyana wato abu ibanatu shay'i bayyana abu bi amaratin da alama ta ta'allamuha wadda ka santa ko ka sanya alama wal akharu kuma ma'ana ta biyu ittirabun fi shay'i abu ya zamanto yana girgiza misali yace fal awwalu qawluhum dalaltu fulanan ala tariqi na nuna ma wani hanya kina ya nuna bayyana abu wad dalilu al amaratu fi shay'i alama ta abu wa huwa bayyinu dilala والدلالة والدلالة كده الله رب سنة الدلالة كما الدلالة بيكاون أكو سنة كما الدلالة مثلث اللغوي متحد المعنى تو والأصل والأصل الآخر قولهم تدلل تدل تدل تدلدل الشيء إذا اضطرب كده شيء كوغدان إن سنك تدلدل إن نفهم أبو يا جرجزا ودله على الشيء يا نونا مش أبو أنغاني كو ya dulluhu kenan ya ne babin shi tunda ya dullu an kace ba ce ya dillu ko ya dallu dallan wa dalalatan fandalla ay saddadahu ilayhi e ya shiryar da shi zuwa gare shi wa dalaltuhu fandalla kenan fandalla shine mutawa din shi abin kira mutawa in mutum ya diba cikin littafin al-qararatun nahwiyya wa tasrifiyya na Khalid al-Usaimi zai ga mutawa'a wadda an kai ittifaki akan ta da sabani to fa ma'anar dalala fil lugha yaduru ala ibanati shay'i was sadad ilayhi dalala dai tana nufin bayyana abu ko shirewa zuwa gare shi ina fata an fince ni to as-siyaqu fil lugha shi ko yake da siyaqi sun ka ce yusta'malu al-jazru al-lughawi al-jazru jam'in shi al-juzur da sirun da wawun da kafin bi ma'ana hadwi shay'i hadwi da ha karamina an gane ko ba da ha babba ba eh gaggaba abu ko rashi wa minhu as-suqu jam'u saqin kina as-suq wato daga nan an ka ciro qabri an gane ko tunda da su ake tahiya sun miyat bi zalika li anna al-mashi yansaqu alaiha domin mutum yana tafiya ne akan ta ibn faris ya ce asinu wal wawu wal qafu aslun wahid can da ya ce addalu wallamu aslani an gane shi dalil dalun ne da lamun tunda daga dallana sai ce wallamu bai ce wallama ne ba domin dalalana kenan dan ya kawo guda yana nufin sai ka ciki shi ko wanga sinun da wawun da kafun a- harafi uku ne yace aslun wahid wa huwa hadu shay'i gaggaba abu yuqalu saqahu yasuquhu sawqan wasiyaqa mastu- ma- eh, mastiqa min ad-dawabi abinda an ka kora na dabbobi garke kenan ko wasu nau'in dabbo ko wani sashi na dabbobi ana kiran shi as-sayyiqa wa yuqalu suqtu ila imra'ati sadaqaha wa asaqtuhu kina ana amfani da sulati da ru- da rubai na gaggaba ma wacce sadakin ta ma'ana na kai mata sadakin ta to imamu zamakhshari yake cewa waji'tuka bil hadisi ala sauqihi ai ala sardihi nazo baka da magana akan yadda ake jera ta wa yuqalu in saqat wa tasawaqat al ibilu tasawuqan idza tataba'at idan raquma sun kabi juna sai a ce tasawaqat al ibilu ko in saqat al ibilu wal musawaqa al mutaba'a yan ce musawaqa shine abin abin juna ka anna ba'daha yasuqu ba'dan ka ce kamar sashen su ne yake kora sashi tunda suna tahiya tare kenan in an kalli maganar mutane loga asiyaku tunda asalin shi asiwaku ne saƙa ya su kusan ce asiyaku domin kasara ta gabaci wawun ya dullu ala annahu tatabu'un muntazam kaba abu ya bi juna a jere cikin tsari fil harakati a cikin tafiya ko motsi tawassulan ila ghayatin muhaddada ana son a cimma wata iyaka wadda an tantance ta dunan qita'in ba tare da abin ya yanke ba a winfisalin ko ya yanke duk dai abu gudana ko kacewa to ya an ka ce mafhumu dilalati siyaq ana ganin imamu shafi'i wa- wanda ya mutu hijira tana da shekara 204 rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin shine farkon wanda ya fara amfani da lafazin siyaqi daga cikin malamai masu rubutu ma'ana da irin gwagga ma'ana da ake bashi a cikin littafin shi ar-risala ba waccan risala ta ibnu abi zaid al-qayrawani ba yace cikin shi sai yayi babu yace babun asmahu ya sanya mishi suna baba sinfil ladhi yubayyinu siyaquhu ma'anahu nau'i na nassi wanda yubayyinu siyaq- siyaquhu siyaqin shi yake bayyana ma'anar shi ma'ana jerin kalmomin shi na fata an fahimci ni. amma in mun ka kalli dilalatu siyaq mun ka hada ta gaba daya an gane ko bi ma'anar istilahi sun ka ce au bi itibarihi murakkaban idafiyan eh ko a dauke shi murakkaban idafi tunda an ce dilalatu siyaqi kenan kalma bina wanda an ka hada to sai su bada ma'ana to za su ga eh, malamai na farko ba su tsaya ba suka yi bayani kan shi ba dan wai ba su sani bane wani lokacin wani abin suna ganin kamar a fili yake an gane ko to sai bukata ta zo sai a ga ya kamata a yi ta'arifin shi ina fata an fahimce ni amma shi yasa kaga malamai da suka zo daga baya sun yi sabani wajen bi ake nufi da ta'rifus siyaq an gane ko tunda in magabata sun yi za ku iske ba za a samu sabani ba sosai tunda ya an yi tarifin shi amma tunda su ba su yi tarifin sa ba dan ba su san shi ba kaga sai ya zo kowa ya kawo nashi sun ka ce fahamun nassi bi mura'ati ma qablahu ma ba'dahu ka fahimci nassi amma tare da ka hankalta mu abin da yake gaban shi da bayan shi shine siyaki wasu sun ka ce a'a rabtul qawli a hada magana bi ghardin eh, maqsudin da wata manufa wadda ake son a cimma awdaha min al-qasd al-awwali wadda ta fi fitowa fili daga na farko tunda magana in ta faro daga farko baka gane ta kenan sai ka koma ma eh, bayanta daga banta wasu kuma daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da shi ma'anan mafhumun ma'ana ce wadda an fahimce ta an gano ta ghaira musarrahin bihi fi nassi ba a faɗe ta ba a cikin nassi yushiru ilaihi abinda yake nuni zuwa ga wannan ma'ana umumuru umumun hadewar nassi wartibatu siyaqi bis- eh, bis sibaqi a hada siyaqi da sibaqi shi siyaqi sibaq shine abin da ya gabaci nassi walli haƙi da abin da zai biyo baya lahiƙa ya rishike shi kenan fi uslubil khitabi a cikin uslubin zance alladhi yubhasu fihi an zalika al ma'ana wanda ake kal- ake neman ma'ana a gano ta min zil min min zi ilmin bil arabiyyati daga ma'abuci zi wagga tana nuhin ma'abuci ma'abucin ilmi ba zi waccan ta ishara ba wa durbatin kuma wanda yana da durba in an ce durba kamar eh, sani na yau da gobe bi asali bi hawan da san usulubin larabci kaga in baka san usulubin larabci baka ce ka gane qur'ani da hadisi da shari'a ba zai yiwuwa ba mu ko mutane mutai suna ta gudun ilimin larabci na hawu da sarfu da balaga da adab kaga akwai matsala waƙila waɗansu malamai sun ce bayanul ma'ana shine kai bayanin ma'ana min khilali tatabu'il mufradati ka kalli tatabu'il mufradati zuwan wato mufradat kalimomi shine mufradat nan wato bibiyar kalimomi jerin kalimomi wal jumali da jumloli tunda jumla in an hada ta da jumla jumla a hada ta da jumla sai su bada ma'anoni wat tarakibi da hadawa hadawa kalimomi da jumloli al mutarabita waɗanda suke hade da juna daga arrabtu na kuma an kulla to duk dai malamai suke cewa da suka kawo cikin wannan fariqul bahthi sun ce hadhihi ta'rifat mutaqaribatun fil ma'na suna kusa a cikin ma'ana ina fata an fahimce ni yawwa amma abinda sun ka dauka sun ka ce ta'rifin da suka ganin yafi an yuqala shine a ce fi ta'rifi dalalati siyaqi annaha ibanatul ma'na a bayyana ma'ana min khilalin nazari ta fuskar kallo ila tarabutul kalami zuwa ga haduwar magana kalmomi kenan da jumloli kulluwarsu wattisalihi da haduwarsu bima qablahu game da abin da yake gaba wa wa'adahu da abin da zai zo baya kenan sai a hankalta mu abin da zai zo gaba da zai zo baya sannan a samu ma'ana in ba a haka ba sai a yi banda kaga yanzu wani ya ce a to ai ma bai dace a yi sallah ba sai a tambaye shi mi addalin ka sai ce to ai Allah ya ce fa wailul lil musallina bone ya tabbata ga masu sallah sai a ce a'a akwai asiyaqul lahiq iswa alladhina hum an salatihim sahuna muna ganewa yawwa to wannan shine ta'rifin da wato sun ka dauka wasu kuma sun ka ce tatabu'ul mufradati wal jumali abinda asiyaki ma'anar siyaki a hankalta ma jeruwar kalimomi wal jumlu da jumloli wat tarakibi da kuma jumlolin da ya haduwar kalimomi da jumloli alqur'aniyati na alqur'ani an gane ko almutarabita li ada'il ma'ana don saboda akai ga ma'ana kenan in hankalta ma siyakin qur'ani tunda waɗancan da ake faɗa dilalatu siyaqi an kawo shi mutlaqan to yanzu tunda yana da alaka da alqur'ani dilalatu siyaqi fil qur'ani sai a ce tatabu'ul mufradati wal jumali wat tarakibil qur'aniyati waɗanda suke na alqur'ani tunda yanzu nan magana alqur'ani akai almutarabita waɗanda suna haɗe da juna li ada'il ma'ana don su ba da ma'ana ko kuma in ana son a yi ta'rifin siyaƙi na alƙur'ani a ce ibanatun nassil qur'ani bayyana nassi na alƙur'ani min khilalin nazari ta fuskar a hankalta ma ila tarabutil ayati haduwa ayoyi wattisaliha bima qablaha wa ba'daha da alaka su da abin da yake gaban su da abin da yake baya kenan ta nan za a fahimta shi an gane ko sai dai malamai suke cewa ya kamata a yi tambihi annal asla fi bayanin nassul qur'ani asali ga bayanin nassul alqur'ani huwa mura'atu siyaqi hankalta mu siyaqi bi sibaqihi da wanda ya gabata wali haqihi da wanda zai zo baya sai sun kace walakin sai dai qad yukhraju an hadha al-asl ana iya barin wannan asalin wannan ka'idar ila ma'anan akhar zuwa ga wata ma'ana ta daban li wujudi dalilin domin an samu wani dalili sahihin ingantacce ya dullu alaihi wanda yake nuna wannan ma'anar wadda za a dogara a kanta a saba masa yaki min alkitabi wa sunnati cikin alqur'ani ko sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam aw ijma'il umma ko ko ijma'i na al'umma fa hina idhin a wannan lokaci yusrafu ma'ana an siyaqihi sai a juyar da ma'ana daga siyakinta ma'ana ana iya saba masa yaki saboda ko da ka fahimci siyakin sai zama to a'a akwai wani dalili cikin qur'ani ko sunna ko ijma'in umma to sai ka bar ma'anar da ka fahimta ta siyaki dalili kai baka yi Allah sanin Qur'ani ba tunda magana Allah ce baka yi Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sanin mi ba sanin Al-Qur'ani tunda shi aka so kan da shi kuma baka yi ijma'un umma ba malamai magabata na farko kenan in ma'anar da ka fitar ta siyaki ko sabiq ko lahiq ko duka guda biyu ta saba ma wani nafsi na alqur'ani ko sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ko ijma'i to sai a rusar da wannan fahimtar taka don baka yi su sani ba muna ganewa ko to shi siyakin qur'ani an kasa shi ne gida uku an gane ko an kasa shi gida uku na farko as-siyaqul am siyaqi am wanda yake ya hade wa huwa ya'tamidu ala istiqra'i nususil qur'anil karim kamilatan sai an yi istiqra bin diddigi ya atamidu yana dogara al istiqra'i akan bin diddigi nususil qur'anil karim nassoshin alqur'ani kamilatan gaba daya iz inna ba'daha yufassiru ba'dan sashin su yana fassara sashi kenan zaka zo ne kai kallon siyakin qur'ani gaba daya game da wata mas'ala sannan sai ka bada ma'ana to kaga irin wannan ne yake kawo kuskure kuskure ga ɗalibai sai ya ɗauki siyaki guda ya bar sauran alhali ko in ana so a fahimci maganar ka ya kamata a haɗo ta gaba ɗaya sannan a fahimci ta mun gane wannan to to kuma wannan siyaqul qur'ani al'am bai da alaka da tawjihul qira'at wannan yana da alaka ne da at-tafsirul mawdu'i at-tafsirul mawdu'i lis-sura at-tafsirul mawdu'i lil-mustalah ko lil-kalima al-qur'aniyya ko at-tafsirul mawdu'i li-suratin min suwaril qur'anil karim kowanne daga cikin su an yi bincike kan shi in ka diba at-tafsirul mawdu'i na ustad dr mustafa muslim da kuma at-tafsirul mawdu'i na wani abdurrahman shuwani an gane ko waɗanda littafan cikin wannan fanni sun fi muhimmanci dai a iya waɗanda da sani amma akwai wasu tafsirul maudu'i na alma'i tafsirul maudu'i na waye waɗanda guda biyu in ka same su zaka fahimci wato ka'ida kuma in ka ɗauki a tafsirul maudu'i li nukhbatin min ulama mujalladi goma sha ɗaya ne shi game da surorin alqur'ani tafsirul maudu'i li suwaril qur'anil karim wannan ya yi fice bai hana ka ƙara da wasu amma dai waɗanda dai ko su ka samu zaka fahimci inda an ka sama gaba da izinin Allah sai kuma siyaqus sura siyaƙin sura yanzu nan ba al'am ba tunda an ce al'am ya shahi surorin alkur'ani gaba ɗaya wa huwa ma yushakkilu wahda udwiyya abinda yake hada udwiyya kamar hada gabobin in an ce gabobi kenan ayoyi na sura mutakamilatan su zamanto cikakku mutatammatan masu cika juna kenan zaka kalli siyaƙin ne daga farkon sura zuwa mi zuwa ƙarshen sura sai siyaqul maqta siyaqi na maqta maqta shine kamar abin da anka yanko na ayoyi ko wani wani yanki na ayoyi wa huwa ma yatakawwanu min majmu'atin min al-ayati za a tattaro waɗansu ayoyi al-mutarabita waɗanda suke haɗe da juna wa yushakkilu udwan asasiyan za a ɗauke shi a matsayin udu gaba wanda za a tashi a kanta kenan gaba ta asali tushe kenan fi jismi surati a cikin sura misali suratul a'raf dan mu gani akwai qissat annabi adam ko ba ka nan bane to sai ka ɗauko qissat sai ka kalli abin da yake gaba da abin da yake baya ba sani ko muna fahimta ba an gane ko yawwa to irin wannan yana taimakawa kwarai da gaske to waɗannan su ne guda uku sai ta'arifin taujih bi dilalati siyaq ya za mu yi ta'arifin at-taujih bi dilalati siyaq tunda yanzu mun samu dilalatu mun samu dalala mun samu as-siyaq mun yi kuma ta'arifin dilalatu siyaq to yanzu taujihu bi dilalati siyaq shi ko ya za a ta'arifin sa sun ka ce idan za a ta'arifinsa ana cewa bayanu mula'amatil qira'a za a yi bayanin dacewa qira'a shine mula'ama da alhamza ne ba da ainun bane lima qablaha game da abin da yake gabaninta aw ma ba'daha ko abin da yake bayanta aw likilaihi ma ko ko duka biyu wani lokacin gaba kawai za a kalla wani lokacin baya wani lokacin sai an kalli gaba da baya lafziyan ta fuskar lafazi aw ma'nawiyan ko ko ta fuskar ma'ana ba sani ko mun fahimta ba ko kuma guda biyu ɗin tunda ya ce auli ke laihima lafziyan au ma'anawiyan muna ganewa ko yawwa kenan malamai sun yi misalai a kan shi kaga yanzu misali wajen ibnu zanjala da ya zo wajen walahum azabun alimun bima kanu yakdhibuna akwai bima kanu yukadhibuna ya ce wa hujjatu takhfifi dalilin da yasa an ka kawo yakdhibuna shine takhfif ba a ce yukadhibuna wa da shadda anna zalika ashbaha ma qabla al-kalimati wa ba'daha ya hidacewa da abin da yake kalima da abin da yake bayanta ina fata an fahimta saboda sun kasance suna yin ƙarya me yasa yace wannan saboda ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin kaga sun faɗi magana wannan magana kuma ƙarya suka don Allah ya ce ma hum bi mu'minina kaga sai a ce biki sai a ce yayi dacewa misali da ma'ana yayi taujihin wannan da wannan ina fata an fahimce ni yawwa to sun kawo misalai ne waɗanda za mu zo can zuwa gaba insha Allah cikin karatu za su bayyana nuktan mu wadda za ta ƙare cikin babi na biyu al-mabhasu sani turqu tawjihi bi dilalati siyaq hanyoyin da ake bi ta asiyaq a nukta ce kafin ta ƙarshe na farko shi siyaƙin ya kasu gida biyu akwai asiyaƙun lafi akwai asiyaƙ al-ma'anawi akwai asiyaƙ al-lafi akwai al-ma'anawi to shi as-siyaqul lafzi yura'a fi at-tawjih bi dilalati hadha an-naw' min as-siyaqi at-tala'um wa at-tarabut ana hankalta mu cikin wannan siyaqi at-tala'um dacewa wa at-tarabut da kuma alaka bainal ayati tsakanin ayoyi wal qita'i da ayoyin da an kai yanke misali kamar abin nan wal qisasil qur'aniyya da kisoshi na al-qur'ani wifqan li bina'il lafzi ana hankalta ma dacewar ginar kalima li ajza'iha da kuma sassanta to wa tanqasimu al-awamil al-mu'tabara fi at-tawjih ila hadha an-naw' idha ma ya'ti za a hankalta ma kenan tarabu dalilan awamil abubuwan da sun kasa ake hankalta ma an gane ko ila ma ya'ti na farko ana hankalta ba tanasubul asalibi dacewa uslubi an gane ko dacewa uslubin da ake magana kan shi shin wanga uslubi ne wanda ya dace da karfafawa ko ko usulubi ne wanda bai dace da karfawa ba misali don mu gani cikin suratul baqara sai an kace qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan sai aka ce mi faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun amma a cikin tsaha tsaha sai an kace faman ittaba'a hudaya fala yudhillu wala yashqa sai sun kace to uslubin tsaha shi ya dace da ita domin cikin suratul suratul baqara ba a yi zancen wahala ba amma cikin suratu taha sai an ka ce fa qulna ya adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa sai ka wahala to kaga faman tabi'a kalima ce da ba ta nauyi amma faman nittaba'a ai ta yi wahala ku sai an ka ce to siyakin ta ya dace a kawo ta wanga wuri don mu gani wanga misalin ni kawo shi ba su suka kawo shi ba in ka diba cikin at-tabirul qur'ani ya kawo shi misali kuma na tanasubul lafzi kamar inda Allah subhanahu wata'ala ga misali da sun ka kawo kamar inda Allah ya ce wa idh qulna adkhulu hadhihi alqarya fakulu minha haythu shi'tum ragadan wadkhulu albaba sujadan wa qulu hittatun a cikin a'raf wa qulu hittatun wadkhulu albaba sujadan nan kuma wadkhulu albaba wa qulu hitta to alwawu la tufidu tartib kenan du ko an ba su zabi duk wanda sun ka fara da shi ko kuma a'a gudan shine gaba alwawu la tufidu tartib ina fata an fahimci almuhimmu sai an ka ce naghfir lakum khatayakum ko ba haka nan bane akwai qira'a yughfar lakum khatayakum imamu nafi' da abu ja'far sun karanta yughfar za a gafarta muku imamu ibnu amir ya karanta tughfar an gane za a gafarta muku jiya mun yi bayanin wannan saboda shi jam'u taksir ba muannas ne haqiqi ba shi yasa ana iya cewa yughfar a hankalta ma kalimat an-nazar ila al-lafz ko ko a hankalta ma kalimar tana ɗaukar mu'annas majazi sai a ce tughfar to naghfir kuma haisu wujjahat qira'atun nuni ita qira'a ta nunin wadda naghfir ita ce qira'a ta mafi yawancin qurra wad damiru fiha lil mutakallim kuma damiri ne na magana bi wuqu'iha baina khabaraini ta hadu tsakanin labari biyu damiruhuma lil mutakallimi aidan damirun su kuma na mutakallim ne wa huma qawluhu wa id qulna dkhulu hadhihi al qarya qulna kaga bai ce wa id qila ba saɓanin yughfar tughfar kaga waɗanda mabni lil maf'ul ne kuma da yace wa sanazidul muhsinina bai ce wa sayuzadu lil muhsinina ba ban sani kuma fahimta ba kaga ga uslubin shi ya dace naghfir ta dace da abin da yazo gaba da abin da yazo baya misali na biyu wattakhidhu min maqami ibrahima musalla akwai qira'a wattakhadhu min maqami ibrahima musalla qira'a tanafi da ibnu amir sun karanta wattakhadhu fi'li madina wattakhidhu kuma fi'li amrina to ita qira'a wato wattakhadhu fi'li madi surriqa ita ce bi fathil kha bi annaha khabar labari ne wa qad jaa baina khabaraini aidan ya zo tsakankanin labari biyu wa id ja'alna albayta masabatan lin-nasi wa amnan ka gani sai ce mi sai ce wattakhidhu ko wattakhadhu to kaga wattakhadhu kuma labari ne amma wattakhidhu umurni ne kaga sai hisaba wa ahidna kuma shi ma labari ne bai ce ihid ba ko ihida ya ibrahimu isma'il misali na biyu karkashin wannan na siyaqul lafzi wajen inda Allah subhanahu wataala ke cewa walau yara alladhina zalamu da kuma walau tara alladhina zalamu ko ba haka ba imamu nafi da imamu ibnu amir da yakubu sun karanta abin nan iz yurawna al'azaba an gane ko ibnu amir shi ya karanta iz yurawna al'azaba walau tara wancan daban yurawna daban dan mu gane kenan yanka ce walau tara alladhina zalamu da imamu nafi' da ibnu amir da yaqub sun yi tarayya amma iz yurawna al'azaba ibnu amir shi kadin karanta iz yurawna al'azaba an gane ko to wannan me yake nufi da idh yurawna al'azaba za a nuna musu azaba to sai sun kace shi ya dace da siyaki don Allah ya ce kadhalika yurihimullahu a'malahum bai ce kadhalika yarawna a'malahum ba kaga ya dace da uslubi abu na biyu da an ke hankalta ma cikin siyaqul al-lafzi at-tanasub baina khatimatil ayati wa awwaliha khatimatil ayati kina ana hankalta ma karshen aya da farkonta kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wama Allahu bi ghafilin amma ta'amaluna, ko ba haka ba, wajja hat ƙira'atul khitab fi ta'alamuna bi annaha muwafiqatan li maftuti hat bihi al-ayati min al-khitabi wa huwa qawluhu qad nara taqalluba wajhika fi as-sama'i. Fa kana khatmul aya sun kace Ibn Zanjala yace fa kana khatmul aya bi maftuti hat bihi indahum aula min al-uduli ila al-khitabi ila al-ghaiba. Kaga qira'ata Ibn Amir da Hamza da Kisa'i da Abu Ja'far da Rawh wama Allahu بغافل آآ آآ امام ابن عامر ده حمزه الكسائي ده ابو جعفر ده روح سن كرنتا وما الله بغافل اما يعملون اما sauran sun karanta amma ta'maluna to kaga amma ta'maluna sun kace a dauke shi saboda mi qad nara taqalluba wajhika da annabi sallallahu alaihi wasallam ake magana kuma al'ummar shi ta shigo kenan wa Allah bighafilin amma ta'maluna ina fata mun ce amma yawanci amma ya'maluna an kuma ana magana ne da su yahudawa sai sun ce to wannan siyakin yana taimaka ma wannan kira'a sannan kuma abu na uku cikin at-tanasubul lafzi ijra'ul kalami ala mubtadi bihi a ci gaba da magana akan abin da an ka fara da shi wa huwa a'ammu min alladhi qablahu sun ce yafi wancan na biyu da an ka kawo khatimatul ayati wa awwaliha haythu yakunu mubtadi bihi al-kalamu awwalu aya awwalu qissa aw ghayr zalika tunda ba dole bane sai farkon aya yana yawa farkon qissa ne kenan ya an ce alkalamu ya shafi magana kan kissar gaba ɗaya ba dole ba sai aya an gane ko misali wannan kamar inda Allah ce wallahu basirun bima ya'maluna وجهت قراءة يعقوب أنها موافقة لما ابتدأ به من خطاب اليهود وذلك بقوله قل إن كانت لكم الدار الآخرة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس تمي fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin to kaga can da yace wallahu basirun bima amiluna dan ya fara da magana da waɗanda babu sunan in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah an gane ko ai yawa موافقة من خطاب اليهودي كنا والله بصير بما تعملون قراءة يعقوب wallahu basirun bima ta'maluna tunda an ce qul in kanat lakum ana magana da su suna nan ka gane ko to kina ya dace da usulubin ta abu na biyu cikin asiyaqul lafzi afwan abu na hudu ke son na ce cikin at-tanasubul lafzi shine tanasubul i'rab i'rabi ya dace kamar yanzu inda an ka ce la tudarra walidatun bi waladiha akwai kuma ƙira'a la tudarru akwai la tudarra an gane ko yawwa shi imamu ibnu kathir da abu amr ibnu al'ala da yaqub sun karanta la tudarru sun yi mara'un ni damba sannan shi imamu abu ja'far ya karanta la tudar la tudar bai yi shadda ba sauran sun karanta la tudarra to kira'a da ta karanta la tudarru ta Abu Amr da Yaqub da Ibn Kathir bi muwafaqati hali qawlihi la tukallafu nafsun illa wus'aha dukkan su fi'ili ne mabniyu lil lil maf'ul kaga ni la tukallafu ba a dora marai kuma la tudarru ba a cutar da ita amma kaga la tudarra shina iya daukan la tudar la tudarra katta cutas kiran kaga nan ita koma matsayin fa'ili ina fata an fahimci duk da yake akwai taujihi daban-daban in ka diba cikin ad-durrul masul fi ulum al-kitab al-maknun sun yi sabani har shi la tudarra innam li matsayin za dauke shi shi la tudararni kada a cutar da ita ko la tudarirni kacce tutas sai kuma daga cikin abin nan as-siyaqul lafzi abu na biyar tanasubul awzan wazani ya dace na kalima kaga nan sarfu ya shigo kenan kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ce yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum kuma akwai qira'a wa ma yukhadi'una illa anfusahum imamu nafi' da ibnu kathir da abu amr ibn al-ala sun karanta wa ma yukhadi'una sai sun kace to tunda wancan na farko an gane ko sun kace muwafiq muwafiqa lil mawdi' al-awwal bil aya fi al-wazn as-sarfi ko ba haka nan bane tunda yukhadi'una wa ma yukhadi'una kaga wazanin su yazo daya sai sun kai yi taujihin wannan qira'a kuma kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala bi'sa mashtaru bihi anfusahum an yakfuru bima anzala Allahu baghyan an yunazzila Allahu an gane ko imamu abu amr ibn al-ala da imamu yaqub al-hadrami da imamu ibn kathir al-makki sun karanta baghyan an yunzila Allahu ina fata mun bince ni sai sun kace to kenan tunda Allah ya faɗa can bi isa mashtaro bihi anfusahum an yakfuru bima anzala Allah bai ce nazzala Allah ba kenan sai sun ka zamanto wazani guda sannan kuma kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala cikin tanasubul auzan inda yace wala taqrabuhunna hatta yatuhurna an gane ko fa idza tatahharna wala taqrabuhunna hatta yatuhurna kuma akwai hatta yattaharna imamu hamza da kisa'i da khalaf da shu'ba sun karanta hatta yattaharna to sai sun ka dauki ra'at tashdid bi anna ma ja'a ba'daha musaddidan fa idza tatahharna bai ce fa idza tahurna ba sai sun ka ce to kenan waɗanda guda biyu kaga sun zo tare kenan su ya kamata a wannan qira'a ce hankalta ma sai yakin su lafazin su sai tanasubul jam'i wal ifrad a hankalta ma jam'i da kuma mufradi cikin qur'ani da ka iske cikin siyaqul lafzi wani yazo da mufrad wani yazo da jam'i kamar inda Allah subhanahu wataala ya ce wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin to kaga hisham ya karanta fidyatun ta'amu masakin fidyatun da damma ta'amu da damma sai da manto ta'amu ya zamanto badali na fidya don ta'amun shine fidya amma masaki ne ya zamanto jam'i shi kuma imamu nafi' da imamu abu ja'far an gane ko da abdullahi ibn zakwan sun karanta fidyatun ta'ami amma su kasra sun kai sun kai mata'am masakin sai zamanto an yi idafa badal ila mubdal minhu idafa ce an kai ta bayani sauran sun sun karanta fidyatun ta'amu miskin to masu miskini kaga da masakini shi hisham masakini gare shi sai dai shi ta'amu ya karanta shi kuma nafi da Abu Ja'far da Abdullah bin Zakwan ta'ami gare su kasra suka yi amma su ma masaki ne gare su sun yi sun yi tarayya wajen jami'i su ko wadancan sun karanta miskin to yanzu ya za a yi da wannan sai sun kace to kalima ta masakini ta dace da ayyaman ma'dudat ai kwanaki ne an kace to tunda kwanaki ne kenan wani yini yana tare da miskini kenan sai sun hankalta ma adadin miskinai duk da yake wadansu malamai sun ce a'a a hankalta ma miskinin domin miskini guda kana iya kullum ka bashi yau ka bashi gobe ka bashi jibi ka bashi an gane ko to abu na biyu sai a siyaqul ma'anawi siyaqi wanda yake da alaka da ma'ana ina fata an fahimce ni duk da shi siyaqin ma'ana abu ne wanda yake yana da yawa kamar yanzu inda Allah ya ce yukhadi'una Allah wal ladina amanu wama yakhda'una illa anfusahum an gane ko sai sun kace to yanzu nan an ce khada'a da larabci yukhadi'una daga khada'a ne yayi yaudara khada'a shi ma yayi yaudara sai sun kace duk ma'anar su guda ina fata ana fahimta ta sai sun kace da khada'a da khada'a duk ma'anar su daya wadansu malamai suka ce a'a yukhadi'una Allah shi khada'a din ma'ana biyu ne wato yukhadi'una suna ganin suna yaudara Allah ne ko ba haka nan bane shi yasa suke nan ta hito daga wuri abu guda biyu ne shi kuma Allah subhanahu wataala zai sakan ka musu innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum misali na biyu game da asiyaqul ma'nawi inda Allah ce fa azallahuma ash-shaytanu anha hamza ya karanta fa azalahuma ash-shaytanu an gane ko sai sun kace qira'a fa azalahuma ta dace da siyaqul ma'nawi fa inna ma'anal izala allati tadammanatu munasibun li ma'anas sukun domin ma'ana ta izala gushewa ta dace da ma'anar sukuni alladhi dalla alaihi ya adamu sukun anta wa zawjukal janna ka tabbata ba wai ka tsaya cak ba an gane ko ka tabbata to shi ko in ka tabbata ga abu gusar da kai shine ni shine zai dacewa da ma'ana sun kace kuma kamar fadar Allah subhanahu wata'ala wa in aradtum an tastabdi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataytum bil ma'ruf ibnu kathir ya karanta idza sallamtum ma ataytum an gane ko sai sun kace to qira'a ataytum ta jamhur ta hida cewa bi anna al mu'ta huna qad waqa fihi at taslimu aidan domin amce shi zai bayar idza sallamtum wat taslimu wal ita'u mutaqaribani da miƙawa da bayarwa ai suna abu kusa abu guda amma a taitun kaga kamar abu na wanda ka zo mishi ma'ana kai ka aikata shi sai sun kace a ɗauki waccan ta haka za a ba wannan ƙira'a ta fuskar ma'ana ƙarfi ba dan waccan ba ta da ƙarfi ba ta fuskar sanadi ta fuskar sanadi duk abu guda ne tunda mutawatirai ne abu na ƙarshe babin mu na ƙarshe shine wato mafhumu dilalatin nazir tunda mun ce ana taujihi da siyaqi al-lafzi wal ma'nawi kuma ana taujihi da an-nazir shi annazir ana nufin tamka shi ma fil lugha sun kace ibnu faris yace an-nun wadh-dha'u war-ra aslun sahihun asli ne mai inganci a larabci yarji'u furu'uhu sassan shi suna komawa ila ma'anin wahid zuwa ga abu daya wa huwa ta'ammulu shay'i ka kalli abu da kyau wa mu'ayanatuhu ko ka ga abu thumma yusta'aru sannan kuma daga baya ana yi isti'ara wa yuttasa'u fihi ina fata an fahimci ni sai ka ce ina nan ga nazari cikin kai ai ba wani abu ka kallo ba kaga an yi ittisa'i nazarin nan da kan gani larabci da mala abdullahi ba haushe ɗauko shi eh kalmar nazari wa amma mafhumu dalalatin naziri bi itibarihi murakkaban idafiyan amma shi kuma in mun ka dauki kalmatu dalalatin nazir murakkaban idafiyan kidan kalmomi da an ka hada fa innahu yakhtalifu an ilmu wujuhi wan nadha'ir al-madhkuru fi ulum al-Qur'an ya bambanta da wani ilmi da ake cewa al-wujuh wan nadha'ir cikin ulum al-Qur'an akwai cikin ulum al-Qur'an akwai kuma cikin ilimin fiqhu an gane ko cikin fiqhu akwai alwujuhu wan nazair alwujuhu wan nazair cikin mazhabobi daban-daban can hukumce hukumce ake hankalta ma akwai alwujuhu wan nazair cikin ulumul qur'an imamu damaghani yayi littafi akan wannan an gane ko to shi kuma irin wannan ana kallon kalima sun kama ganin ibnul jawzi yace an takuna alkalimatu wahidatun dhikrat fi mawadi'in min alquran kalma an ambace ta cikin alqur'ani wurare daban-daban ala lafzin wahid akan lafazi guda wa harakatin wahida da wasali daya wa urida bi kullin ma'anan ghairu al-akhar sai zamanto kuma ba shi ake nufi da shi ba to ka kenan dole nan sai ka sai ka yi hattara masu ganin cewa duk inda kalma ta zo su fassara ta da larabci kaga za a samu matsala ina fata an fahimce ni to irin wannan ilimi ka samu littafin na Imam Dama Ghani zaka gane shi to inda mu ta'arifin tawjihu bi dilalatin nadhir istilahan kenan zamu ce bayanul qur'ani bayanul qira'ati za a yin bayanin qira'a bi hamliha ala ma filiha da wanda ta ta zamanto tamkatta lafzan ta fuskar lafazi su zamanto daya aw ma'nan ko ko ta fuskar ma'ana su zamanto daya domin akwai kalmomin da lafazin su ba guda bane amma ma'anar su guda ce wa kana muttafaqan ala qira'atihi kuma ya zama to an yi ittifaki akan lafazin an karanta shi haka nan ghaira waqi'in fi siyaqiha kuma ba cikin siyaqin ta yake ba can wani wuri yake sai a ciro shi to shi ake kira at-tawjih bi dalalatin nadhir tamka an gane ko to madalla hanyoyin da ake bi wajen at-tawjih bi dalalatin nadhir hanyoyi ne guda biyu nadhirun lafziyyun da nadhirun ma'nawi nazir tamka na lafazi ya zamanto lafazin iri ɗaya ne akwai kuma a'a lafazin ba ɗaya bane amma ma'ana a ɗaya to bari mu bada misali annazirul lafzi tamka ta lafazi an gane ko shi wannan za a bada misali akwai tanasubul asali uslubi ya zo iri ɗaya kaga kamar yanzu misali inda Allah subhanahu wata'ala ce summa idza sha'a anshara ko ba ka nan bane to kaga cikin suratul baqara wanzul ila idami kaifa nunshizuha ko nunshiruha ibn amir da al-kufiyun guda hudu hamza da kisa'i da khalaf da asim sun karanta nunshizuha sauran kuma sun karanta nunshiruha to kaga waccan summa idza sha'a anshara bai ce anshazahu ba ta karfafa waccan qira'a din na fata da fahimta ta tanasubil asalib abu na farko cikin annazirul lafzi uslubi yazo daya kamar yanzu inda Allah subhanahu wataala ce walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'azaba an gane ko kuma akwai walau tara alladhina zalamu to amma shi walau tara bil hamli ala an-nadha'ir muta'addida lima fil qur'ani walau tara yazo cikin alqur'ani wurare daban-daban ko ba ka nan bane eh walau tara iz iz zalimuna mawqufuna inda rabbihim walau tara iz wuqifu ala rabbihim kaga wannan qira'a ta samu ta Imam Nafi' da Ibn Amir da Yaqub walau tara sannan kuma qira'a iz yarawna al'azaba wujjihat ala yarawna bil hamli ala nadha'irha allati ja'at fi ru'yati al'azab yarawna yarawna kaga suna gani kuma cikin Qur'ani zaka ga suna ganin azaba za a ce wa ra'al mujrimuna nara fa dhannu annahum muwaqi'uha misali kenan to kaga an kan hankalta ma wato al-asalib usulubin al-Qur'ani a wani wuri da yazo da irin wannan abu na biyu tanasubul i'rab i'rabi ya zamanto iri daya misali tamkar irin wannan i'rabi akwai cikin al-Qur'ani kenan sai ya zamanto النظير اللفظي ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو إن ذاك وقفي بقى بمبنتاوا أما إن ذا أوتي قل العفو هكا جمهور سكي كرنتاوا أما إذا مبك دوبا آه إمام أبو أمر ابن العلا يا كرنتا قل العفو إن ذا أوتي كوكو ذا أربطا ذا أغاني بمبنتي to yanzu ya zamu yi da wannan wanda yace al-afwa اختلف في قراءة العفو على وجهين الرفع والنصب والاختلاف مترتب على إعراب ماذا قبلها كنا أنا هنكل تام ماذا فإذا أوربت ماذا اسم استفهام إن أنكل لماذا سوناني نتنبيا مبتدأ قرئ العفو بالنصب أنقاريكو ماذا ينفقون إن أنتو كيت ماذا قبائي سونا سيأتي العفو كما أن التق... وكان التقدير ينفقون العفو كنا سبادة أبندا يسوكك وندا wato ya wuce biyan bukatarsu sannan wa idza uribat ma ismul istifham amma yanka ita ma ita ce at tambayat mubtada wa za ismul mawsul shi ko za ismul mawsul khabar kina an samu mubtada da khabar quri'a al afu bir raf'i wa kana taqdir alladhi yunfiqunahu al afu ina fata an fahimci ni to wa nadhirul i'rab al awwali qawluhu ta'ala i'rabi na farko da an ka doke shi matsayin nasba wa idza wa qila lil ladina taqaw madha anzala rabbukum qalu khaira kaga ba su ce qalu khairun ba wa nadhiru thani wa idza qila lahum madha anzala rabbukum qalu asatirul awwalin ba su ce asatiral awwalin ba kidan kowane i'rabi yana da abin da yake tabbatar da shi a cikin wannan ina fata an fahimce ni to kama kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman sace mi walakin da shayatina kafaru ina fata ana fahimta ta kaga da ya kawo walakin da shayatina kafaru qira'ata ibnu amir da hamza da kisa'i da khalaf su abin nan sun karanta walakin shayatin to kaga cikin alqur'ani kuma mai shadda qira'at jamhur walakin da ta zo cikin alqur'ani kuma a wuri daban-daban قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآية الله كار ولكن إن كما نوي ولكن ولكن تزو da abin nan sai ya zamanto ita ma an samu mata wadda irin suka zo a wannan wuri da takhfifi abu na uku cikin at-tanasubul an-nadhirul lafzi tanasubul awzan wazani yazo daya kamar yanzu maliki yawmiddin ko ba ka dan bane da maliki yawmiddin imamu asim da kisa'i da khalaf da yaqub sun karanta da maliki yawmiddin ko ba kanan bane to kuma can cikin suratu ali imran yace qul illahumma malikal mulki bai ce malikal mulki ba kaga wannan an yi mata tanasubul awzan wazanin ta da waccan ya dace kaga ya zamanto at tanasubul lafzi sai abu misali na karshe an nadhirul ma'nawi shi kuma an nadhir wanda yake na ma'ana tamkashe na ma'ana misali na farko kamar inda Allah ya ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron gidan da za a mayar da ku zuwa ga Allah kaga akwai qira'a tarji'una fihi ila Allah akwai turja'una to inda Allah subhanahu wata'ala yace ilaihi tuhsharun ga Allah ne za a taro ku an gane ko kaga tuhsharuna za a taro ku turja'una za a mayar da ku kaga nan ta fuskar annazirul ma'nawi kenan bai ce wato tarji'una ba kaga ita wacin kira tarji'una za ku koma amma turja'una za a mai da ku tuhsharuna za a tayar da ku kenan ta fuskar annazirul ma'nawi kowanne daga cikin su yana bada ma'anar mabni lil maf'uli an gane ko yawwa to sannan kuma wattaqu yawman tarji'una fihi ila Allah ita ce wato qira'a ta Abu Amr ibn al-Ala da Yaqub za ku koma wanda ba ita ce mun kai kafa hujja ba kenan qira'a ta jamhur ita ce alaka da wato an-nadhir al-ma'nawi misali kuma na biyu a cikin an-nadhir al-ma'nawi shine aula mastumun nisaa an gane ko ya zo a cikin nisa'i ya zo a cikin suratul ma'ida akwai kira aula mastumun nisa'a imamu hamza da kisa'i da khalaf sun karanta la mastumun nisa'a an gane ko to qira'an la mastum an gane ko abin nan qira'a ta ta la mastumun nisa'a ita ce ta jamhur aw lamastumun nisaa ita ce qira'a ta hamza da kisa'i da khalaf ta mujuya kenan an gane ko yawwa to ita wannan qira'a ta lamastum kun shafi mata sai an kai da amfani da kalima ta ma'ana lam yatmishunna insun qablahum wala jan yatmishunna ba a ce yutamishunna ba kaga yatmishunna ba su shafe su ba lamastum kun ba su shafe su ba an gane ko sai an kabata irin wannan sai kuma misali na ƙarshe ƙala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna ko ba ka bane akwai kuma wa minha takhrujuna ina fata an fahimce ni qira'a ce ta Hamza da Kisa'i da Khalaf da Yaqub wa minha takhrujuna za ku fito tukhrajuna za a mi za a fitar da ku to wannan qira'a da tace wa minha takhrujuna an gane ko sai an ka samu fi'ili irin wanda yake bada wannan ma'ana ta kusa da shi kama bada'akum ta'uduna za ku dawo to dawo ko kaga fi'ili ne wanda yana nuna cewa ku ne za ku aikata aikin to sai an kai amfani da shi wanda yake kula da shi to ƴan uwa musulmi wannan shine karshen ka'idodi da ake bi wajen taujihun qira'at bi dilalati siyaq ko an-nadhir as-siyaq al-lafzi da as-siyaq al-ma'nawi da kuma an-nadhir allafi da annazir alma'anawi mun gane ko a ƙarshe kuma insha Allahu ta'ala ga wasu littafai wanda suke taimakawa wajen taujihul qira'at na farko in qira'at ne mutawatira babu matsala kun ga waɗannan zamu su zo su muna yadda ake taujihin qira'at al mutawatira to kuma wani lokaci zaka samu taujihul qira'at shadda su kadai an gane ko wani lokacin kuma sai a hada al qira'atul mutawatira da ash-shadda to ga littattafai da ɗalibin ilimi ya kamata ya nema na farko ad-durrul masun fi ulumil kitabil maknun na ash-sheikh as-samin al-halabi littafi na biyu al-muhtasab libn jinni ibn jinni suna wani malami na eh ba dan aljannuna ba akwai kuma tafsir na imam al-baydawi sannan kuma akwai al-bahrul muhit na abi hayyan at-tauhidi sannan akwai tafsirul alusi bayan kuma littafan da muka faɗa waɗanda su ma akwai taujihul qira'at a cikin su waɗanda muka yi bayani farkon darasi to ina ganin nan ya kamata mu dakanta insha Allah ta'ala kenan darasin mu na gaba sai a shiga cikin taujihul qira'at gadan gadan a ɗauko tun daga Fatiha sai an dangane zuwa nasi ba mu cewa tun daga bakara tun daga Fatiha za a farawa insha Allah rabbul alamin abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh